أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قرب المكتوم وهتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قرب الأقرابي فريد الدهري على الإدلاكي هتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومرجي وقائدي وفاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياجي إليه Uh, alhamdulillahi walhamdulillah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah jiya muna zama na 68 yau za mu shiga zama na 69 jiya mun kawo abin da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu mumidduna alal itlaqi qa'iduna murabbina narju min barakatihi wa kafilihi min tahti kafilihi أن يمن علينا بكل سر وأمن وفتح وشرح بجاه رسول الله mun yi magana akan iyayen manzo Allah mun yi magana da kan annabi Ibrahim da kan annabi Adamu da dukkan annabawa wato abin yana tafiya ne jilin an jilin yau na son insha Allah zan koma baya kaɗan akan haske guda biyu da ya fito daga rabbul izzat shine sayyidina rasulullahi da sayyidina ali bin abi talib amma ina son yi magana akan yan dariƙa wanda suke hada dariƙa da shi'a za mu fitar da kowanne abin da ya sa in ga dai jawahar mani a gabanmu maganar shau tijjani ne wannan kuma a cikin littattafan shau tijjani yana daga cikin littafin da yake in ce a alamar tabbatin a alamar tabbatin shaujani yana da littattafai na fatawoyinsa amma babu kaman jawahirul ma'ani kuma wanda muka karanta jawahirul ma'ani ne manzo Allah ya masa wasiya a kanta. jawarul ma'ani ne manzo Allah ya masa wasiya akan ya lura da ita ya kiyaye mar littafin littafin sa ne haka manzo Allah ya gaya masa yace kananan waliye da su zo daga baya za su amfana da ita kuma da su nashara ta yanda za a ƙara fahimtar me ake nufi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa shautiyani shautiyani ya isar da sako kuma mun gani To, abinda ni nake magana halin da aka shiga yanzu, shin shi'a aƙida ce ko kuma shi'a mazhaba ce? Wataƙila zai yi kar in yi magana akan abin da ban sani ba, amma zan yi tambaya akan abin da nake son in sani. Idan shi'a mazhaba ce, to na ga akwai malikanci ba maliki yana shigan ɗariƙan tijjaniya akwai shafi'anci ba shafi yana shigan ɗariƙan tijjaniya akwai hanabila suna shiga ɗariƙan tijjaniya akwai shafi'awa akwai zahirawa akwai adadu saboda mazahib ne in mazhaba ce ita to mazhabar wacce ce in kuma aƙida ce mun ga mu muna da ash'ariya muna da maturidiya a cikin tafiya wanda ahalin sunna sun fi rukuni akan wa'annan sannan akwai mu'tazilawa akwai dahariyawa akwai auniyawa akwai gasunan suna nan su ma bila adadin suna nan da yawa aƙida kenan to idan shi'a mazhaba ce mun sani abu hanifata ya samu karatunsa mato yana da silsilar zuwa ga jafaru sadiq jafaru sadiq min ahbadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun ga irin yadda ya tsayar da duniya a irin tafiyarsa wanda an ce duk malaman fikihu iyalun abi hanifata domin shi ne a gaba kafin maliku domin sai da aka shi hijira na da shekara saba'in sai shekara talatin da biyu tukunna aka haifi ko da uku aka haifi imam malik eh to ashe in an ce mazhaba ce a mazhaba ba mu ga ba maliki yana zagin ba shafi'e ba ko ba shafi'e ya zagi ba hambali misali wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan alamar ka bace ba mu ga haka ba saboda in aqida ce to aqida za ta iya baka mutazili ya faɗi bakar magana wancan wancan ya faɗa wa dariyawa auniyawa murjiyawa saboda haka kenan idan har a ciki aka yi tsalle domin mun san ihtilafin da aka samu a cikin addini na manzo Allah ihtilafin da aka samu bai ja da nisa ba ihtilafin guda goma ne daga rashin lafiyar manzala wafatin manzala a yana za abin da manzala waye zai zama shugaba a zakka da aka hana da da gado da abubuwa wa'annan abubuwan kusan guda goma ne wa'in da aka samu iktilafi daga rashin lafiyar manzala zuwa bayan wafatinsa wanda yake so ya duba ya duba cikin almilal wal ahwa'i wal nihal na shaharastani wanda shi kuma a karni na biyar zuwa karni na shida ya koma ga Allah kaga shekara ɗari shida kenan da littafin baya to abinda muke son mu fahimta kamar ni idan mutum ya ci shi an ci shi ne mazhaba ne to ya bani wannan amsan in ji ta ina za mu iya ganewa waye me ya kawo a mazhaba ba mu ga an zagi wanda yake shafi an ci ba zagin maliku wanda yake malikan ci ba zagin imamu shafi'i ko kuma almajiransa wanda ya zagi wannan kamar yadda shi'a take zagin sayyidina ababakar ko ta zagi sayyidina umaru ko ta zagi sayyidina usmanu ko ta zagi sayyidina sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala na ko kuma ta kore sahabbai a wajenta wanda ya zamo sun yi daidai da fahimtarsu. To, ni abin da nake ganin abin dole ya zamo ya rikitar da ƙwaƙwalwan mai irina, in ce, irina, ƙwaƙwalwa ta za ta rikice. sai na ga shugabanni na da irin kowane kujera da suka ajiye. Shofar Abin Rasulullah ta'ala ya fasarta Alif Lamin zalika likitabu larai fi huda lil muttaqin a cikin firiya da tafsir ya nuna yanda Allah ya zuba abun haka haka Allah yake amma babu laifi a ka'idan Allah yana iya sa abu a gwada hankalin mutane a ga waye zai ci jarabawa. waye zai ci jarabawa waye zai faɗi ya faɗi zalikal kitabu la raifi hudan lil muttaqina yace sifar sayyidina abubakar ne alladina yu'minuna bil ghaibi yace sifar sayyidina umar ne wai kimuna salata a ce sifar sai na Usman ne wani mara zaka na yin shi kuna ce sifar sai na Ali bin Abi Talibin ne sai muka zo kuma idan maza Allah sallallahu alaihi wasallama in akan cewa a hilafan farko na shi'a da cewa sayidina umaru an ce kawo littafi ya rubuta ya ce kafana kitabullahi idan maganar wahayi ne to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ji a ƙarshen rayuwarsa saboda tsoron sayyidina Umaru zai kasa tabbatar da abin da yake yi idan ko ya kasa to kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai isar da aike ba a ƙarshen rayuwarsa bai isar da aike ba in kuwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi min itiyarihi ne domin akwai abubuwa guda biyu a jaririn sai na rasulullahi ya zartar wannan ya zamo hukunci wannan ya zamo kamar ya ba da shawara in ya ba da shawara in an yarda in ba a yarda misali kamar na ba da shawara aliyu share sunan muhammadu rasulullahi ya ce ba zan iya ba wannan hannun ba zan share ba aka ce ya samu lada fiye da wannan da ya sharan bai kai abin da ake nufi ba in hukunci ne ilahi kat'i dole sai yayi to amma sai aka nuna masa ai akwai abubuwa a ƙarƙashin wannan to irin wa'annan suna nan da yawa a cikin addini saboda haka ni a nawa ga tunani na in akwai wanda zai canza mun ko ya kawo mun wani dalili saɓanin haka wanda har zai zamo ka zagi wannan ya zamo shine addini ko ka tsine ma kamar sahabin annabi Muhammad wanda ya taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kowa yana da kujera ya zamo shine addini to ko ya zamo aqida amma ba mazhaba ba in kuma mazhaba ne to ya yake amma kuma na son a bani abin nan kuma Shehu Tijani baya wani abu kaman wannan domin za mu karanta za mu ji zuwa ƙarshe Shehu Tijani baya wani abu kaman wannan amma ya faɗi darajar kowa kuma ya bar shi a kujerarsa ya faɗi darajar kowa ya bar shi a kujerarsa za mu shiga daga cikin abin da yake faɗa qala shaykhana radiyallahu anhu wa mu'minuna ala al-itlaqi ya faɗa fi fadl sayyidina ali karramallahu wajahu shin mu yayi magana akan sayyidina ali karramallahu wajahu qala yace wafi hadisi anhu ya zo daga manzalla ya ce kuntu ana wa aliyu nuraini baina yadayi Allah ta'ala da ni da sayyidina aliyu hasake ne guda biyu wanda muke gaban rabbul izzati in ji manzalla summa auda ana fi sulbi adani sai Allah ya ajiye mu a cikin sulbin annabi adam falam yazali yanquluna Ubangiji bai gushe ba yana ciro mu min sulbin ila sulbin daga wannan tsatson ya koma wannan tsatson daga wannan tsatson ya koma wannan tsatson ila Abdulmutallabi muka zo muka haɗu a jikin Abdulmutallabi. Abdulmutallabi da aka haɗu a jikinsa shi ya fitar Abdullahi wan Abdulmutallabi ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Kaga Abdullahi da Mutallabi uwa ɗaya uba ɗaya. aka cire sulbin ɗaya daga ciki aka bawa Abdullahi shine manzo Allah ya fara zuwa sannan daga baya aka cire na Sayyidina Ali Aliyu aka sa a cikin Abdul Muttalib saboda haka Abu Dalibin Abu Dalibin ba Abdul Muttalib ba tunda Abdul Muttalib shine mahaifi to shi Abdul Muttalib Abu Dalibin ai an haifi sayidina aliyu a lokacin sayidina rasulullah yana da shekara talatin domin a lokacin sayidina aliyu ai ya girmi sayida fadimatu zahara da shekara biyar ne shekara biyar ne tsakaninsu wannan tarihi kamar yadda ya kawo kenan saboda wannan tarihi ba ilimi ba ne na keke ba ilimi ba ne dole amma sai da shi e ba ilimi ba ne dole amma sai da shi domin da shi ne ake warware kowane irin rikici shikenan fa'arat fi abdullahi aka fitar da ni a jikin abdullahi waharaja ali fi abi talibin aka fitar da aliyu a jikin abu talibin sun mace ma'anurana sannan sai haskenmu guda biyu ya haɗu fi hassan wa husaini aka fitar da su a jikin hassan da husaini bi ma'ana manzo Allah ya fitar da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi shine manzo Allah ya fitar da sayyidatuna Fatimatu Zahra ita kuma sai da Fatimatu Zahra an karbe ta ne daga abinda aka same ta daga cikin tuffaha da Jibril ya kawo manzon Allah daga aljanna da shi aka samu nutfan da aka same ta da shi da wannan nutfan aka samu aka aka hadiza ta ci manzon Allah ya ci aka fitar da ita wannan ta zamo haura'iyyar ita wato yar aljanna ce hurul ini ce sai za ake ce mata haura'iyyan adamiyyan yar adam kuma yar aljanna hurul ini shi yasa ba ta haila shi yasa a cikin mata ta hau kujeran da ba wanda ya kai domin ita ta hau kujeran kudubaniya bayan wafatin manzo Allah wata shidan nan ita ce a kansa ba wanda ya zamo yana kan wannan kujeran a bayan sayyidina rasulullahi ita ce kuma ita ce mata ta farko wanda ta hau wannan kujeran babu wani wanda ya hau kan kujera a cikin mata ya hau kan kujeran wannan na kudubaniya sai sai da tuna ba mutu zahra radiyallahu ta'ala na fahuma nurani wannan su suka zamo hasake guda biyu min nurin rabbil alamina daga hasken ubangiji wanda ya sauka to wannan wannan hasken shine suka zamo safinatu nuhin shaidan da Allah ya yi musu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗakin ummi salma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke su ya ce Allah ina son wa'annan kai ma ka so su kama ce tajdidul bina'i kenan Allah ina son wannan kai ma ka so su Allah na son wayannan kai ma ka so su sai girgije ya zo tsaya akan akan su manzo Allah sai da tuna Fatimatu Zahra sai na Aliyu Hassan da Husaini su biyar eh sai da sai da tuna Ummi Salma za ta shiga manzo Allah ce ta tsaya a wani ruwaya wa'innan biyar ɗin akwai abin da ake son a yi wannan su ne iyayen dukkan waliyan duniya wanda suke ɗari kunnan gabaki ɗaya ɗari kunnan gabaki ɗaya wa'innan su suka haife su su ake kira safinatu nuhin kullu man dakhala wahidin naja in ka shiga jirgin ɗaya ka tsira kaga mu muna jirgin shehu ibrahim jika manzala ne muna jirgin shehu tijani jika manzala ne wannan wannan yanda abubuwan suka zo kenan a tarihance za ka iya ƙara abin da za ka ƙara amma baka isa ka tunkuɗe abin da na faɗa ba kuma za ka iya ƙara abin da za ka ƙara amma ka tunkuɗe abin da na faɗa ba ka da hannu a kai saboda abin yanda yake kenan to mun gane cewa duk waɗannan bayan Allah sun fito a haka sun zo mun gane sai na aliyu radiyallahu ta'ala anhu nurun ne amma nurun nubuwaci ne nurul wulayaci ne saboda haka aka ɗauki abin guda biyu ‘ya'yansa suka zo suka yi tamakkuni da shi shi ga shi nan shi ne iyayen dukkan wani min afadar rasulullah sai zamo zuriyan manzan Allah ya fito ne kaf gaba kiɗe daga jikin sayyidina Ali bin Abi Talib ga shi ko har yanzu muna ganin su ila an yafsallahu ardahu har Allah ta da ƙasarsa. To kaga mun gane, to a nan aikin da Allah ya sa shi ko abin da ake son a yi da shi, wannan daga shi sai Ubangijinsa kuma sai annabi Muhammadu ne. Sai zama kuma an fito da wasu. To daga nan mun gane sai na Ali radiyallahu ta'ala yana da girma a wajen Allah irin kujeransa. Je shi ne sai muka fito za mu yi magana kan ilimi sai muka tsaya. dan yau mu yi bayanin yadda za mu fahimta wanda yake cikin ɗariƙar sujaniya babu dalilin da za ka zo ka zagi sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko sayyidina usman in babu zaki a tsakani babu tsinuwa babu wani abu ka taba abin da yafi karfin ka wannan ka sha kurumin ka kowa ka bashi kujeransa amma in har akwai zagi to ba matafiyan shehu tijjani bane ba matafiyan shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu bane wannan shine mu akan abin da muke magana amma tafaduli am abin da Allah ya ba wa sayyidina Ali bai ba wa sayyidina Abubakar ba bai ba wa sayyidina Usman ba bai amma akwai kuma tsarin da Allah yake nufi an yi an za a iya canza abin da Allah yi inda za a iya canza abin da Allah yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar 63 sayyidina Abubakar iya halifancin da yi shekarar 63 ne shi ba kashe shi aka yi ba sayyidina usman sayyidina umaru shekarar 63 ne sayyidina usman shekarar 63 ne sayyidina ali ma shekarar 63 ne kowa kuma sai da ya hawan kujeran kaga in ka koma za ga makaduratin ubangiji ne ya tabbata wato ya tabbata kenan ya bunu adama wa anta turidu wa ana uridu fa illa tasbir ala ma uridu at abaka fi ma turidu wa la yakunu illa ma uridu idan kana cewa dole sai na Ali shi ne zama halifacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da farko to ba haka Allah ya shirya ba saboda na Allah shine tabbatacce saboda shekara biyu da wata hudu da kwanaki ya koma ga Allah dai kuma dama shekarun da manzo Allah ya girme shi kenan sayyidina Umaru shekara goma yi kaga manzo Allah ya girme shi da shekara goma sha biyu zuwa shekara goma sha uku ne yana cikawa shi ma ya tafi ya zama halifa na biyu sannan sayyidina usmanu ya yi shekara shi ma goma sha biyu shi ma ka auna shekaran da manzo Allah ya gina shekara ishirin ne da biyar ko shekara ishirin da wani abu shi ma kusan sa sayyidina ali bin abi talib sannan sayyidina ali bin abi talib shi ma manzo Allah ya koma ga Allah yana shekara talatin da uku shekara talatin da uku domin yana kaiwa wannan level din tunda manzo Allah yana da shekara nawa yana shekara talatin aka haifi sai na Ali bin Abi Talib ya yi shekara goma aka ba shi annabta kaga ya shekara hamsin da uku a Madina sai na Ali yana shekara ishirin da uku kenan ya dawo Madina ya shekara goma kaga a shekara goma kaga shekara talatin da uku shekara talatin da uku sai na Ali yake da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan rikicin ka duba dama manzo Allah ya ce al-hilafatu ba'ali salasuna ama Tilafa zai kasance shekara talatin ne bayana. To in ka duba bayan manzon Allah sai na adi da ya koma ga Allah a cikin shekara talatin daidai wata shida ne kawai ya rage. Wata shida sai na Hassan ne ya cika. Kaga maganan na Allah da shi ya tabbata ko da mutum yana so ko baya so. To ya za yi? Me na zagi? To wannan wannan in mutum ya ce bai yadda ba ya koma tarihi ya duba shi tarihi yana tabbatar maka ne da aka aka a ruwarka ne baka nan lokacin da aka yi amma ka ce wannan shine babanka ka yadda wannan uwarka ce ka yadda ga kakanka ka yadda amma wa ya maka su ne kakanka tarihi ne to saboda haka tarihin da ya kawo wannan ya zuba kowane gida an samu siyasa tun zamanin sayyidina rasulullahi an samu siyasa tun zamanin sayyidina rasulullahi amma idan sa'a ya bata sa'a ko suka yi fada da sa'a sun cancanci su fada wa juna ne amma kamar mu sau'in mu ne da zamu kira su mu zage su saboda haka ba gaskiya bane ba gaskiya bane wannan shine abinda nake fada Shehu Tijjani ya faɗa, wa ƙara sai na rage launu, ma ya suna shehu filo wujudi, minal ilimi. Babu wani abin da zai iso wajen mutane minal ilimin mutlaƙan kowane ilimi ne, illa min sihiri ji aliyar da launu, sai ta cikin kwasfa na ilimin sai na Ali. Kwasfa ma'ana ilimin baya zuwa sai ta wajen sai na Ali. To, kun ji wannan ɓangaren ilimi? za mu je ɓangaren da annabi kuma yake karɓar lamarinsu daga Allah kaga an ba shi babu ilimi saboda haka manzo Allah ya ce bi annahu babu madinatu ilmihi ana aliyu ana madinatu ilm wa aliyun babuha la min hulafa'il arba wannan ba wajen hulafa'ul arba'at bane wajen sayyidina aliyu ne bangaren ilimi wala sahabat bi ajmaihim ba ta wajen wani sahabi bane gaba ki dai sayyidina aliyu ne kun ji ka'idan alkawari da iya matsayin abin da ake faɗa na ka'idan wannan shautu ne yake magana wa karkana ibnu abbas abdullahi dan abbas ya faɗa sai lawan ya ce al ilmu kulluhu asharatu ajza'an ilimi gabaki ɗayansa juz'i kashi goma ne tis'atu kullu hali aliyin kashi tara na aliyu ne ma sharaka fiya adun bai musharaka da kowa a ciki ba kaga idan ka duba za ga shautu ya yana rafi lauta alanu ya ce an sanar da ni ismin lahil aliyu wanda ba kowane waliyi ba ne yawanci na sayidina aliyu suka sani amma ni an sanar da ni na manzo Allah abin da ya sa alhamdulillahi wallahi dukkansu na san su dukkansu na san su na san na sayyidina aliyu na san na sayyidina rasulullahi amma ba maganar su bane kuma kar wani tambaye ni ka je ka ci gaba da aikin ka zaka abin nan nan gaba zaka gani to in ka zo zaka gane bambancin abin kaɗan ne kamar yadda suka zo nurai ne irin haka suka zo a can kuma wannan shine wata rana na taɓa gaya muku na rikice na tashi na tafi kaulaha saboda akwai mutumin da masanin asararu ne daga cikin almajiran shehu mahmud mushiri wanda ya karye a kafa nake muku bayani a kansa to akan wannan ismin naji ina zuwa don in same shi sai aka ce ai ya fito ya taka waje sai faɗi ya karye sai na gane Allah ba haka na dawo na zauna na cigaba da zatul fati na saboda ban san da wa za mu yi magana ba da na dawo sai na kira lawi dan shewa ce na ce ga binciken da nake ina son in gane kaza me bambancin ismail azimi na shehu tijan da na shehu ibrahim amma ta waya ne ba na ba shi haƙƙinsa ba ne ba na ba shi haƙƙinsa ba ne to dan ba zai iya gane da wa yake maganan a lokacin ba ni kuma abu ge nake saboda kana neman abu to hakan dai muka tsaya sai daga baya tukunna ubangiji ya sanar da ni ga yanayin abin yanda yake ga yanayin abin yanda yake tukunna ainihin abubuwan suka zo mun na gane bambancin gane ga wannan ga wannan kowanne ga siffan yanda yake tafiya akai wannan idan ka zo da shi akan ismail azim to abin da yake faruwa kenan mutum ya gane dukkan ismullahi azim sai da aka warware wa shehu tijjani wanda babu wani wali da ya samu aka warware masa gaba ki dai sai shehu tijjani kuma kowane mawazi ne aka ba shi shehu tijjani shi kadai aka ma wannan kaga an sa an fara yin handi over kenan shikenan sai ce wal ushru kulluhu shi ɗaya daga cikin kashi goma makasumin bain alhaliki an raba wa halitta ne ga baki ɗaya wa kana alamul haliki lil ashari albaki kuma duk sauran ushirin shine mafi sanin sauransa ma'ana goma duk ga baki ɗaya san su ai ai babu ilimi ne ilimin ba zai fito daga annabi ba sai ya shigo ƙwaryansa to idan ilimin da fito daga adam ya shigo kwadansa to ta yaya zai wuce bai san shi ba kamar koman nan ya ce ana son a ga wanda wanda ya wuce kawai an san shi to akwai abin da zai wuce ba san shi ba to haka abin yake to anan zan sake yi magana akan Shehu Tijani kuma shi Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu babu wani abu da zai zo daga Rabbul Izzati sai ta hannun Annabi Muhammad babu abin da ya zo daga rabbul izzati sai ta hannun sai na rasulullahi idan ya zo ta hannun sai na rasulullahi alaihi salatu wasalam manzan Allah yana karɓan dukkan lamarinsa da Ahmadu ne daga rabbul izzati sannan yana bawa baqiyatul anbiya idan Muhammadu ne to ana kiran gurin gidan annabta gidan annabta ba gidan wulaya ba sai na ali a gidan wulaya yake sai na rasulullahi a gidan annabta yake to idan aka zo da abun gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba in ya bayar wa annabawa in aka zo asalin gurin da za a yi handi over kuma shine hadarsul jabarutiya jabarutiyar da ake amfani da ita a nan gurin kuma sai na shu'ama da tijani idan dukkan madadi ya sauko zuwa annabawa rusulu annubuwa to za a zo ne kuma za a yi magana an fita daga cikin nubuwa shine da aka ji manzo Allah yake cewa la tufaddiluni ala yunus bin matta kar ku ce na ci yunus bin matta kujeran nubuwan yake magana kujeran nubuwan yake magana to in an fita shi annabta ba iktisadi bane ba aiki bane jibili ne Allah ne kawai ke zaben wanda ya ga dama ya bashi abin da ya ga dama to in aka zo za a yi handi over ta ƙasan suwaye kuma za su karba suwaye za su karba to za su karba a kujeran wilaya ne kuma shine kujeran siddiqi za ka ga yana tafiya da can in an ce siddiqul akbari siddiqul akbari a zahiri mutane suna tsaman sai na abubakar siddiq ne sai na ali bin abi talib ne sai na ali bin abi talib ne to a kujeran da ake karba hadara ce guda daya amma da yawa mutane a zahiri siddiqu abubakar ne amma a batini siddiqul akbari sai na ali bin abi talib ne to wajen handi oban shi amada tijani ne kuma yake karba shine kujeran jabarutiya a nan ne shi kuma yake ba da kowane kaunu duka baki daya kaunu tana sha daga wajensa ne amma za mu je gaba wannan na sa na faɗi sihirij na fitowar babul ilimi to kuma mun shiga za a samu waye yake karɓa wanda yake bayarwa kuma waye siddiqul akabar me abin da yake yi a gurin to a nan ne wajen handi over handi over waye ya isa ya ɗauki abin da annabcin yake da shi sai wanda yake da haske irin nasu to sun ma'adanahu wanda bai kai wannan ba to tun da bai kai wannan ba ya zai ɗauka shi wa mada tijjani yake ɗauka shi ne yake cewa min adamu ila nafi fi suri ana mumiddu kullum auliyai tun daga zamanin annabi adamu saboda hasken ake magana saboda yana zuwa ne daga nan ya ragu a nan ya ragu a nan ya ragu a nan ya ragu a nan haka aka zo don haka zo ana magana akan haske uku abin da ake kira shine Allah ya taimake mu wa ma qaulu alaihi salatu wassalam to mun ji sayyidina Ali bin Abi Talib amma kuma ga manzo Allah ya faɗa fi Abi Bakari ya faɗi akan sayyidina Abubakar ma tala'ati shamsu wala garibat ba'da nabi Abdul bin Abi Bakari Allah bai fitar rana bata hudo ba bata faɗi ba bayan annaba wanda aka samu wanda ya fi sayyidina Abubakar ga shi kun gani alhadis wannan hadisin tabarani ya rawaito cikin ujami majma'uz zawaid shi ma ya kawo shi to abinda ake nufi kulna shau jani yace sai mu ce innal afdaliyatu fi shashi fifitayya a cikin mutum laysa min kulli wajen ba ta kowane guri bane eh illa fi shashin wahidin sai mutum daya fa huwa afdalu shine wanda yafi wa ala wa aliyu fi jami'il wujuhi sayyidina aliyu ta ko ina ne amma in aka zo ta wannan gurin akwai wani abin maqasumun ne akwai rabon da aka baka wanda ba ba wannan ba akwai rabon da aka ba wannan wanda ba ba wannan ba akwai rabon da aka ba wannan wanda ba ba wannan ba to ta nan ne sai ce to wa huwa huwa sallallahu alaihi wasallama ya kula alaihi salatu wassalam domin shi sayyidina aliyu ai kaman haruna ne da musa wa huwa huwa shi shi ne in saboda haka faɗi mutu baba'atun minni komi nashi nashi ne amma ɓangaren nubuwa ya husuhu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne an fahimci wannan ko ya kula alaihi salatu wasallam fi kulli ummatin muhaddasuna in kace muhaddisuna fi kulli ummatin muhaddisuna eh sai ta to kaman wa sai ta ka Muhammadu Sadiqul Hasani eh waja fi tafsir al-hadis annahum mulhimuna ana musu ilhama wallazi yalqa fi nafsi shayfa ya hadaru bi hadasan wa firasatan wannan bayi ne wanda Allah yake zaben su yi magana da su fa in kana in akwai shi fi ummati a cikin al'umma na fa umaru minhum sai na umaru ne wanda Allah yana daga cikin wanda Allah yake magana da su kaga shi ma da hasisi ne eh fa hadi al-afdaliyatu li umaru wannan fifitayyan sayyidina Abubakar ba bai da shi umaru ne wal muhaddasatu martabatun alaihi yin magana da Allah wannan martaba ce gare shi wa darajatu zulfa kuma daraja ce wanda take kusantar da shi ya tasullahu man ahabbu min safatul kubra Allah ya kebance shi ya kebance wanda yake so daga cikin tsarkaka masu girma fa Umar minhum Umar yana ciki watarsa Abubakar an kebance sayyidina Abubakar bi martabatul imani wa sirri shi kuma a martaban imani da sirri imani da sirri an kebance sayyidina Abubakar a cikin nan gurin ba ilimi ba fa imani da sirri ba ilimi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ababakar ma faddalakum bi kasarati salati bai fi ku da yawan sallah ba wala saumi wala hajj illa bi shay'in wa qarafi sadri akwai abin da ya tabbata a cikin zuciyarsa wanda da shi ne ta faddala ya fifici komai kaga sayyidina ababakar kenan kaga ta faddala kullan mahsusun bil imani wa sirr rasulullah ya san sirr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa sa aliyu amma an keɓance sayyidina aliyu bi martabatil ilmi al badin al haqiqi an keɓance shi ne da ilimin baɗini na hakika saboda haka sai na ali yake cewa ya rabbi jauharu ilmin lau abuhu bihi laƙila li anta ne ma ubadul wasana walasta halla rijalal musulmi na da ni rauna a ƙabaha ma ya tubi hasana yace inni la'atum min ilmi jawahirahu kai la yarahu zu jahalin fayartunana ya rabbi kamar yace ubangiji ka min kyauta jauharu ilimin ka bani kwayan ilimi na jauhari lau abuhu biyi da zan yi magana da shi la kilali da za a ce ni aliyu an tabi mayu badul wasana kana botan gunki yace walan sahalla rijalal muslimin da ni da za a hada malamai musulmai sai su ce jini na ya halatta ya rauna a kaba ma ya tubi hasana abin da suka zo da shi mummuna ne amma a irin ilimin su saboda ba su liski abin da nake kai ba sai su sun yi abu ne mai kyau sai ce to saboda haka inni la'atun min ilmi jawahirahu ni ina koye jauharin ilimina kai la yarahu zu jahalin saboda kar jahili ya ji na yi magana fa ya tuna na balle ya fitinu Shehu Tijjani yake cewa wirasatun ala hadal ilim yace laubutu ma bi min al-ilmi wal ma'rifati da zan bayyana abin da Allah ya bani na daga ilimi da sanin Allah lajita ma ahalil irfani ala qatali wanda suka san Allah za su haɗu su ce a kashe ni au kufuri ko su ce mun kafiri wa ikhraji an da'iratul islam su fita da ni daga da'irar musulunci to ilimin da ake magana kenan kaga wirasan na gaya muku wajen karban sakon wajen karɓar saƙon to yadda abubuwan suke gudana kenan wallahu alam lal ilimin zahiri ba magana ilimin zahiri ba ne shi ilimin zahiri akan ilimin hakika kamar sidira ɗaya ne cikin sidira ɗari duk masu ilimin zahiri gaba ɗaya wannan littafin da ake rubuta shine ma'anar wanda yake cewa laysa fil kutubi wadda fatiru ilmun innamal ilmu fi sudurir rijali eh takaddu da ake rubuta ilimi ce ba ilimi bane ilimi yana kirjin mazaje ilimin hakika ake nufi saboda wannan ilimin da wannan wannan sidira ɗaya ne duk wanda aka rubuta sidira ɗaya ne a cikin sidira casa'in da tara wanda bai rubutu ba ai abin yadda yake gana ai sai ka tafi tukunna ai akwai abubuwan nan ka gani sai dai shiru kawai ba za ka iya cewa komai ba sai dai shiru in ka fitar da shi ba za wanda za su gane abin ba za su gane ba saboda haka jahilai da su zane ga ga ilimin kwamfuta ga abubuwa da suke fitowa yanzu suna gagara suna gagara mutane ina ce ilimi aka fitar a google kamar shekara goma mutumin da zai daura abu kamar belt a nan nashi daga nan ya yi jima'i da matarsa tana america kuma ta ɗauki ciki kuma ɗan naka ne na ce ilimin boko ne to ya ba yanzu da wancan ba kuma ga shi nan kuma an fito da shi yana ajiye yanzu abubuwan ya kamata a kawai a miƙa wuya al-muhaddasu bi fatalid dali bi fatalid dali muhaddas kenan huwa allazi qayyadahu Allah fi hadarati shine ubangiji ya kayyade shi a cikin hadaransa wa huwa abadan yuhaddisahu ubangiji ya fara yana magana da shi wal muhaddisu da kisra ko bi kasar dali huwa allazi yatalaqqal hidaba an alhaqi shine wanda yake karban magana daga ubangiji fi hadarati suma ila gairi sannan ya ba wani intaha kaji abubuwa nawa mun yi magana akan sayyidina Ali bin Abi Talib mun yi magana akan sayyidina Abubakar dan Umar bin Al-Khattabi mun yi magana ai mun yi magana akan sayyidina Abubakar mun yi magana akan sayyidina Umar bin Al-Khattabi to wayannan gabaki daya ka ji irin yadda kowanne aka ba shi haƙƙinsa a hallaran Shehu Tijjani saboda haka akwai wani wanda zai ce Shehu Tijjani ya fitar da ɗaya ya nuna ƙasƙancinsa idan mutum zai yi shi a saba wannan ya je ta yi ya je ta yi amma zai wannan shi ne farkon tambayana mazhaba ce ko aƙida mazhaba ce ko aƙida wannan maganar shautu ne jawarul ma'ani ne kuma tun daga farko duk wanda yake bin mu ya bi mu wanda kuma ya ga mun faɗi abin da mun fahimci larabcin ba ya zo ya gyara ya ce mun kauce ta waje kaza shikenan larabci ne yare ne kowa zai iya neman sai sani ai ko wai sani ko da su koya wasu altu radiyallahu ta'ala anhu an kauli ta'ala na tambaye shi tijani akan marajal bahrain yaltaqiyani to za mu shiga wancan wuraren kenan marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun to marajal baraini abinda da nake gaya muku hadaran da sayyidul wujudi ya fito hadaran sayyidul wujudi ya zo yana karɓar abu ne da ahmadu yana bayarwa da muhammadu sannan idan an zo akwai hadaran da yake ɗaukan abin da zai zai zo kuma a rabu a raba shi daga hadaratul nubuwa zuwa hadaratul wilayati hadaratul nubuwa zuwa hadaratul wilayati fa marajal bahrain kenan zaka ji fa ajaba radiyallahu da qawlihi ma'ana al-bahru ma'anan bahru bahrul uluhiyya kogin uluhiyya ne wa bahrul wujudi to ka gani ga kogin uluhiyya ga kogin wujudu mutlaq wujudul mutlaq ba sai na rasulullahi ne eh shine samu ne ai ai komi babu ai komi photostat ne annai mamudu shine asali yawa to shine wa barul halqiyati wa huwa alladhi waqa alayhi kun da kuma kogin nan na halitta shine kun yake wa huwa barzahun bainahuma to waye barzahi tsakanin su shine baharul wujudul mutlaqi laula barzahiyatu ba dan wannan barzahin ba sallallahu alaihi wasallama ka gane ka ga ai ce marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzahun wurin da annabi Muhammad yake karɓar abu daga Allah ke bainahuma barzau yace la taraka barul haliqiyati duk wata halitta ba dan annabi Muhammad ba kowa sai ya narke saboda ko da ise karɓa zafin illa huwa rasulullahi shine duk wanda kaji muke cewa jahilci ne mutum yake magana wai yana magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu abin da bai sani ba daga rabbul izzati a babun ilimi babu abin da sai na Ali bin Abi Talib bai sani ba saboda shine babu madinatul ilimi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai raba komai daga Allah komai daga Allah manzo Allah ne yake rabawa in ka ga ba a baka ba to ka tambaye wanda yake rabawa waye shi shine ma'ana ana inna Allah huwal mu'udi wa ana al-qasim Allah ne mai zarwa ni ne mai rabawa ba laifi ka ce ya rasulullahi ka ba mu shine an-nusratu nusratu ya rasulullah al-kifayatu al-kifayatu ya rasulullah duk abin da ka faɗa ka faɗa wanda ya san annabi ne ya san haka wanda bai san ya ga Allah ne mai ba da ka shashashawawa annabi Muhammadu ne baka san shi bane a nan gurin ya maka gizo ko baka kai ka sani ba idan ka ba ba kwalli ba to zani to amma annabi Muhammadu ne na'am la tarakat bayar lakiyat kulluhu min haibati jalal zati saboda farjinin jalala na Ubangiji. Kala sai na radiyallahu anhu, shau jani sake faɗa, barul halikiya shi barin nan na halitta, barul asma'i wa sifati. Kogi ne na suna da siffa, fama tara zarratan fil kauni. Ba za ka ga wani zarra a cikin kaunu ba illa wa alaiha ismun. Sai tana da sunanta, au siffatun ko akwai siffa min siffatin Allah daga siffan Allah akwai wani abin da ya tsaya ba ba sunan Allah wannan motan Allah ne wannan motan Allah ne ai babu ma a hakan da ma Allah ne a hakan ta wannan ti din shine alif lallan lallan kan hakuri babu wani abin da kawai kai dai keke in kawo shi ya baka lillahi ya baka Allahu ne masallaci wannan tuta a hasumiyar nan lillahi ne biyu baya biyu gaba kuri ake Allah ake nufi ko a sa maka biyu ya zamo lillahi ko ya zamo lahu mai ɗaya da kai da abin nan ɗaya kaga gurin da aka sa guda uku in ka an sa guda uku ka san jahilai ne ba samu da suke ba saboda haka kowane abu min hadarati zarrati sai ya nuna maka Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid Allah ka taimake mu wa barul uluhiyya shi ko gina na uluhiyya huwa barul zatil mutlaqa ka gani ko kaman can wujudul mutlaq to kaga kuma barul uluhiyya shi ma barul zatil mutlaqa allati la tatakayyafu baka yi saka ce ya take ba wala ta qawli ibaratu anha baka yi saka ganta balle ka faɗa ka je ka gwada ido wa rana ka faɗa mana irin zanen da ke cikin ta zai yi to haka ba zai yi ba malamai sun ce idan mutum ya kashe wani ido idan ana son ka sa ka makantar da wani za ka zo ana son a yi maka sakamako yaya za a yi za a kwakule idan ne shi ba kwakule idan ne ba kashe maka idan ne to ya za a yi rana ke zuwa shimfiɗa mutum a kawo abu mai haske a dinga wulkawa sai ya ɗauke ganin abin da ake kira yi sai a dinga wulkawa idan sai ya dauke sai ya dauke ganin shi ganin al'aini bil aini kenan ka kashe an kashe naka an haka zungura ai za a yi kisasin da kuma akwai cuta to haka abubuwan suke wai wai an ce mutum ne baya ji baya gani makaho ne kuma kurma ne ya za ka yi ka gaya masa annabi ya zo baya ji baya gani na dan wuta wani za su saka furulla ai kafin taba ganin halitta irin wannan ba tun da muka bar zaria gurgu ne makaho ne kuturu ne aka ramganda ba a jin abin da yake faɗa sai da shi yake yi amma ana gani kusa da kwata yake zaune bayan shagon waye ahmad da wane ne a dodo ai dodo ai takalajiyar kake magana a kone mai road monster wanda yau wato aya nan bayan yake zaune muna ce dan wuta ba kafa kuma kuturu ne kuma makaho ne kuma gurgu Allah haka kamar amma duk abin da sai dai ka ajiye ma ko ka je ka ajiye Allah mun gode ni tun da nake wannan halittar na taba gani ban sake ganin irin ta ba kuma Kabiru ne. to wannan to ga barka ma da biyu din ka zo ka ce sai ka azantar da shi ya gane Allah ya zo. Kaga ashe zamanin ma ba sabul batarci. To kira ya zo mar? Ko ba za ka kashi ka sanar da shi. Rube shi da duka za ka yi kai bar bayani ko ya za ka yi. Allah ya kiyaye. Ai kamar Allah, Allah ya sa mu gama. yaltakiyani lishidatil qurbi suna haduwa ka gani lishidatil qurbil waqi bainahuma saboda gashi gashi shine Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi shiwa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum sayyidina rasulullahi walakin la tufsiruna ba za ku iya gani ba wannan shine zubin kaga marajal baharain yaltakiyani bainahuma barzakh barzakhul wujudi wa baharul zati almutlaqa wala yatalidani ba sa shiga wani la ta talidil uluyyati bil hakikati ba hada halitta da ubangiji wala halkiyati bil uluhiyati babu daya fa kullu minhuma la yabqa ala al akhar dai ba shi gama daya li hajizin saboda akwai tsari allazi bainahuma wanda ke tsakanin su wahiya barzahiyatul uzma shine barzahiyatul uzma allati ya maqamu sallallahu alaihi wasallam kaga ya fito maka da abu shi mutum baka ce masa Allah Allah kuma ba ka ce masa mutum, kama akwai gun da ake haduwa. To wani mutum ake nufi, walakar karramna bani Adam, annai Muhammadu ake magana. Karramna bani Adam, annai Muhammadu ake. Far wujudu kulluhu aishin bi da wajen baka'ihi, duk wani ka gani? Far wujudu kaunu ga baki ɗaya wujudu aishin suna rayuwa ne bi da wajen baka'ihi saboda yana wannan hajizin. annabi Muhammad ya mutu? Wanda walaulahu baƙa'i ta ta hijajiyaci yana nan shi ya tsare wannan gurin da zai kauce baya nan latarakal jami'u komi zai narki. Isa tarradi anin subhati Ubangiji ya sa shi ya zama sutura sai na Rasulullahi. subhatul jalali allati law tabaddat da za ta bayyana bila hijabi babu hijabi la tarat al wujudu kulluhu da duk halitta za ta ta kone wasaran mahadul adami akwai ya zamo ba komi zai narke narkewan leda a wuta bi asrai din tarfata aini ya fi kiftawan ido saurin narkewa saboda ba wanda zai iya dauka illa rasulullahi Allah ƙara sanar da mu annabi wannan me ya nuna maka me yake son ka gane ka gane sai da lojodi sallallahu alaihi wasallam fal uluhiyya fal uluhiyyati qa'imatun fi hududiha uluhiyya tana tsaye a haddinta wal halqiyat qa'imatun fi wududiha halittar kuma tana nan a tsaye a iyakanta kullu minhuma tsakanin su yaltaqiya ne suna haduwa wala ya hatil dadi ɗaya baya shiga ɗaya libar zahiyatul lati bainahuma shine dai la yabigiya ne ba ɗaya da yake wa ɗaya shishigi ani la ya tali da hadu ma alal akhar ɗaya baya tashin karan ruwa ya shiga wannan wannan ma ba shiga wannan sai aka nuna maka misali ka je kogin Benue ka ga ikon Allah za ka ga wannan ruwan baki wannan ruwan fari haka yadda suke tafiyan nan haka suke zuwa wannan baya shiga wannan wannan ma baya shiga wannan akar muka Allah ni sai da na shiga ma na yawanka eh sai da na shiga saboda tabbatar ga sunan daga kan gada ba an ka tsaya da ka kana komowa nan wani lokaci na je na keta wannan da sanyi wannan da dumi duk ana nuna muku annabi a ko ina kun kasa ganewa to wannan shine wasu alsu na tambayi shau tijaniyar dila an da'ira jihi sallallahu alaihi wasallam to wai ina ne da'irar annabi muhammadu fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shau tijani amsa hiya da'iratu sa'adati ita ce da'ira ta sa'ada allati waqa alaiha qawlu ta'ala shine wanda fadin ubangiji ya abku akan ta'ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun qala al-busairi ko qala al-busiri Imam al-Busiri yana faɗa walau tara min waliyin gairi muntasirin ka taba wani ka taba ganin wani wali ba taimakon shi ake ba kullu man lam yantasir bin nabi duk wanda bai nemi taimako da manzon Allah ba la hazza lahu fi wilayatil lahi bai sai samu wilayan Allah ba wannan shine da'iratuhu idan ka shiga da'irar annabi Muhammad to zaka samu kanka a cikin waliyi to kuma ba za ka zama wali ba sai ka nemi taimako da annabi Muhammad a matsa da kai a kai ka kullum man nan tasir bi duk wanda bai ba zai samu ba wa ma na qauli shehu radiyallahu anhu walan tara ba za ka gani ba wa qawlu ahalla ummatu fi rizmin lati ya shigar da al'ummarsa cikin hirji na matafiyarsa ƙarshen ba arada yana nufi annabi sallallahu alaihi wasallama adkhala ummatahu al-mahsusatu bis sa'adati ubangi manzon Allah ya shiga da al'ummarsa ke bantattun cikin arziki adkhalaha fi yarzi millatihi ya sanya su to ga matafiya ku ci gaba wa anna ila rabbikal muntaha eh shine shehu Ibrahim yake cewa ka kama shehiyinka sannan ka samu shehi sai ka je shehi a alaminu in ka je sai shi alaminu shi kuma sai sada ka da na gaba na gaban kuma sai sada ka da rabbul izzati shi kenan na gaban shi ne manzo Allah shi ne an tafi kenan kaga a halla ummatu al mahsusa fi hirzim allati eh Allah ka ce nake mu ka shay'in al mahbubul azimi kaman abu ne abin so mai girma allazi yakunu shi gaitul hirzi wanda ake mai da shi taska aka boye shi فإن الذهب والياقوت في علوه da zinari da yakutu wajen ɗaukakan su layu dau illa min wara'il akfali ai ba a aje su a fili duk wanda aka yi sai kaga an musu wani irin ci na daban wani ki din ma da ido ake yin sa wani ki din hannu wani ki din murya wani ki din gyaran murya zinari ne a ciki me yasa ba a bude shi kowa ya gani to shi ne hirzan lahu wata asinan kazalika wa sallallahu alaihi wasallam to haka annabi yake ba a zuwa wajen shi sai an baka mabudi a halla ummatul mahsusa ya kebance al'ummarsa kebantattu fi hirzi millati fan dabaqat alaihim sa'adatul abadiyya ya musu sa nan ga kofa can ga gate can ga masu gadi can ga sai ka tare su tukunna kafin ka zo وهذا من أجل تأسيس الإلهي وأنا دقى كيف أنت أنا أبيجي لأمتي قال أمة التي هي اسم السعادة domin ita ce rabon nan na arziki jalan Allah minhum Allah sun yamu daga cikin su na fadari wa karami amin inta a yau mun tsaya da mu ci gaba gobe juma'a insha Allah mu je inna fatahana kaji yanda abun yake shi ma wato ba don rahama da Allah ya bayan ba da malamai da yawa yan mutane ma kalmar ban taba jin murar bahari na an fassara shi a yadda yake
eh ta yi wannan dukkan manoma za ci wani babban malami wani wani sai dai ka ya fassara shi a matsayin ruwan zafi wannan ka zama na da wanda ya ba da ya ba da ya ga yin abin da
ai abin da ake nufi da abin da ake nufi da wannan martaban kenan mutum ya gane irin abubuwan ai dama da zai shiga ya faɗa cewa za mu shiga wata da'iran da aka ɗaure jawaharul ma'anin da shi cikin fatawansa da kuma ayoyin alkur'ani da hadisu rasulu me ya faɗa a kai shi ne in mutum ya jahilci shautu jani to sai da ake Allah ya kiyaye a wannan ne kan sai wanda ai ya faɗa da'iratuhu ya ce a sa'ada to shi kenan ai wanda yake so sai sa ka a cikin zubin saboda sai ka gane in ba a son ka sai a ware ka ba za ka shiga cikin zunin ba yi sai kai ta mutu shi kenan da mu mu ne shehu da ne ke cewa ya kwarai al'ijibaru minna al'ijibaru minna in ka ga mutum ya zo wajen mu muka nemo shi eh in ka ga mutum ya kauce mu ne ba mai da shi Allah ya kiyaye sallallahu ala sayyidina muhammadin fati lima gulik wal khatim lima sabaqa nasir al haqq al haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hasqadar al-dar al-aziz لا تملأ الأزل ولا أبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما هي لبكاء واحد يعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين